kada ya zama wato shi raunin hadisin yana da tsanani sosai sharadi na biyu muka ce hadisin kada ya zama ya saba da asali daga cikin asalin musulunci sharadi na uku muka ce kar hadisin yayi karo da sauran hadisai wanda suke ingantattu to idan hadisai ya cika wannan ko da a ce hadisin nan da ifi ne to ana iya aiki da shi to amma yau insha Allah karatun da zamu tashi akai zai mana bayani ne game da abin da ake nufi da zikri a zaune da kuma yin ƙawanya kamar yadda ake yin wazifa wajen zikiri a kewaye a yi shata a yi kwabo domin a zauna ana yin zikiri shin wannan yana da asali a cikin addinin musulunci al'imamin nawawi ya buɗe babi da suna faslun ilam annahu kama yustahabbu zikru yustahabbu julusu fi kilaki ahlihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imamun nawawi yake cewa ka sani ya kai dan uwa mai karatu kaman yanda ya halatta ana yin zikiri to ya halatta kuma ayi kawanya ayi kwabo ayi shata kamar yanda ake zama wajen ilimi to ya halatta ayi wa zikiri wannan ya halatta a zauna dan yin zikiri ayi kawanya kamar yanda muke gabatar da wazifa wa tazaharat al adillatu ala zalik hakika dalilai sun tabbata sun tabbata akan wannan wasu taridu fi mawdi'aha insha Allah kuma za mu tabbatar maka da hadisan a wajen su yanda ya tabbata in Allah ya so yace zalika hadith ibn Umar radiyallahu anhu al-Imam an-Nawawi yake cewa hadisi ɗaya kawai idan aka karanta maka ya ishe ka hujja cewa ya halatta a musulunci a zauna a yi tsane kaman kwabo a yi shata kaman da a yi wazifa domin gabatar da zikiri yace hadisin nan na Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu amma al-kamalu lillahi kamala na ubangiji ne wani hadisi ne sayyidina al-Imam an-Nawawi yake so tabbatar شنو حديث أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم للي النبي صلى الله عليه وسلم يناتوا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا idan kun zo za ku wuce dausayin aljanna ku tsaya ku yi kiwo in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce wa ma riyadul jannati ya rasulullah annabi ina ne dausayin aljanna manzo Allah ya ce hilaqu dhikri wajajen da aka zauna aka kewaye aka yi shata aka yi kwabo kamar yadda muke yin wazifa ana yin zikiri anan wannan hadisi idan muka yi duba mai kyau hadisi ne wanda yake ingantacce al-Imam an-Nawawi ya ce sayyidina Abdullah ibn Umar shi ne rawaita hadisin amma mafi inganci wannan riwaya ne na sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu kamar yadda aka sani ruwayan sayyidina Abdullahi ibn Umar bata inganta ba sai ruwayan sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu duk wani ruwaya da aka rawaito na shilaku zikri to asalin sa yana komawa ne ga sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wanda yake ingantacce a cikin littafi manzo Allah ta fa inna lillahi sayyarat min almalaika lalle Allah ya halitta wasu mala'iku wanda suna yawo suna tafiya ne yatlubuna hilaka zikri suna neman iya wajen da aka yi zikiri fa idza atau alaihim haffu bihim haffu bihim idan suka zo suka samu mutane sun yi kawanya suna zikiri to da su kewaye wa'annan mutanen suna yin musu maraba lale lale lale kamar yadda hadisin Abdullahi bin Mas'udin da hadisin Muawiya zai kara mana bayani akan yaya ne ake in an samu masu kawanya suna zikiri hadisi na biyu shine hadisin Sayyidina Muawiya wanda al-Imam Muslim ya rawaita shi ma Allah kara masa yadda yana cewa kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala halqatin min ashabihi lallai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wataran ya fito akan zama na ƙawanya na sahabbansa sahabban annabi sun zauna sun yi ƙawanya suna zikiri annabi da ya zo sai ya same su fa kala ma ajila sakum manzan Allah ce me yasa kuka zauna haka naga kun yi shata kamar kabo kuna zikiri ne dalilin ku قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن نبي علينا mun zauna ne muna yin zikiri in ji sahabbai kuma muna gode wa Allah da baiwar da ya mana na musulunci muna gode masa da turo ka dai a cikin mu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ma ajlasakum kun ranta da Allah ba ku zauna dan komai ba qalu suka ce wallahi ma ajlasana illa zaka ba mu zauna dan wani abu ba sai dan haka manzo Allah ke cewa inni amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum ku sani ni ban ce ku rantse dan ina tuhuman ku ba walakinahu atani jibril amma in sanar da ku mala'ika Jibril ya zo mini fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikum mala'ikatahu ya ce min lalle Allah yana yin alfahari wa mala'ikunsa akan cewa ku kalle su ga bayina sun zauna sun yi kawanya suna yin zikiri. Ashe ‘yan uwa a zauna a yi kawanya kamar wazifa wannan abu ne wanda yake da asali a cikin addinin musulunci wanda bai sani ba bai sani ba amma wanda ya sani ya san cewa abu ne mai tushe a cikin addinin musulunci. Kamar yadda muka saba a irin yadda muka saba a lazimi da zikirinmu na wazifa mukan zauna ne mu yi kawanya a kewaye kamar da'irar tarbi wannan ya zama tun a zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk da wasu sukan yi tambaya su ce to ai a zamanin sahabbai su ba a shimfiɗa kyalle to shi kan shimfiɗa kyalle yana da asali a musulunci sai dai wanda bai sani ba bai sani ba amma wanda ya sani ya san cewa shimfiɗa kyalle yana da asali a musulunci wanda hadisi ne shi ma ingantacce daga sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda manya-manyan malamai sun rawaito wannan hadisin wanda ruwaya ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yana cewa la yadhkuranna Allah qaumun fi dunya ala furushin mumahhadatin yudkhuluhum Allah fi darajati al-ula manzo Allah yake cewa karshen duniya za a samu wasu mutane ko kuma manzo Allah yake wasu mutane za su zo za su na shimfiɗa kyalle in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su kewaye kyallon suna zikiri ala furushin mumahadatin yudkhiluhum Allahu darajatul ula Allah subhanahu wataala zai shigar da su aljanna mafi daraja aljanna mafi daukaka ashe idan aka shimfida kyalle ana zikiri wannan ma ta samu asali ne daga sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba zallan dariƙar tijjaniya bane domin idan muka duba wannan hadisi ne wanda malamai da yawa sun rawaice shi musamman al-Imam Abu Ya'la ya rawaita wannan hadisi da isnadi mai kyau al'imam a haisami a cikin majmu'ar zawa'id da ya kawo wannan hadisin ya ce hadisi ne wanda yake isnadinsa mai kyau ne kuma wannan run hadisi ne wanda yake gagal ruwayansa ingantacce ne malamai daban-daban sun rawaito wannan hadisin kamar ibn hibban ya rawaito wannan hadisin a cikin sahihi nasa sannan bayan shi ibn hajar al-aisami kamar yadda na faɗa cikin majmu'ar zawa'id hakan nan a cikin at-targhib wa tarhib hakan nan a cikin al-imam as-suyuti ya ka a cikin ad-durrul mansur da makamantansu malamai sun tabbatar da wannan hadisi ashe zama a shimfiɗa kyalle domin yin zikiri a wannan babi yana kara tabbatar mana da cewa daga cikin aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan kewaye waje ne su yi kawanya su yi da'ira kamar yadda muke yi muna wazifa na farko kowaye idan ka saurara ka ji hadisin nan na sayyidina Anas ibn Malik wanda yake hadisi ne ingantacce wanda malamai sun rawaice shi da ruwayoyi wanda yake mai karfin doki yana faɗin cewa manzon Allah sallallahu ya ce idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadil janna qala hilaqu dhikri manzon Allah ya ce ya ku sahabbaina idan za ku wuce ku ga an yi zama kwabo kaman zaman wazifa ana zikiri annabi ce kar ku yadda ku tsallake wannan layin ku zauna ku yi zikiri inji manzon Allah wani irin hikima na annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu riyadul janna wannan wajen shi ne doshin aljanna duk wanda ya zo na wajen zikirin rantsewa da Allah ce ina cikin aljanna aljanna ma a gadin din aljanna saboda ana zikirin Allah a irin salo da annabi umarni sahabbai suka ce wa mariya dul janna ya rasulullah me ake nufi da dausayin aljanna a duniya manzo Allah ta hilaku zikri ji yanda kaga an kewaye an yi kawanya ana zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan wajen shine riyadul janna sannan baya ga nan ga hadisin Muawiya Allah kara masa yadda Muawiya wanda al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin manzon Allah yana zuwa ya ga sahabbai sun zauna suna yin wannan riyadul janna din su yi kobo su kewaye kamar yadda muke zaman wazifa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hilqatin min ashabihi manzon Allah ya fito ya samu sahabbansa ala halqatin sun yi halka al-halq shine kewayewa din al-hilaq shine jam'in sa jam'in shine al-hilaq amma kuma halak shine kuma jam'i shine mufradin sa manzo Allah ya zo ya samu sabbai sun yi annabi sai ya ce musu me yasa naga kun yi wannan wanda a yau in mutum yaga kun kewaye kuna zikiri zai ce to me yasa kuke haka sai ku ce to ai mu muna yi ne saboda gashi gashi sai mutum ya bige ya ce to ai an shimfida kyalle makyalle ake bautawa kai mahaukacin ina ne kaga an saka kyalle ana ce la ilaha illallah kyalle ba kai bane Allah Allah ne Allah kyalle ba kai bane Allah Allah ne Allah ko ka taba jin wanda suka kewaye kyalle suna kyalle kyalle kyalle kyalle akwai wanda suka taba jin sa kewaye kyalle suna kyalle kyalle babu wanda suka kewaye kyalle abin da suke suna karyata kyalle suna gaskata ubangijin kyalle to yaya za ka yi da ɗakin ka'aba bakin kyalle ne ba ma farin kyalle ba an kewaye shi ana gudu ana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik labbaik da ka ana ta kiran Allah Allah mun amsa maka ga mu kuma bakin kyalle ne a wannan wajen ba ma fari ba ashe abun ba da hankali ake auna ba idan addini ya tabbatar da shi a bashi wannan hadisi ne kar daga annabi Muhammadu wanda al-Imam Abi Ala ya rawaito wannan hadisin wanda al-Imam Haythami ya tabbatar a cikin Majmu'u Zawaid na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadhkuranna Allah qaumun fid dunya manzon Allah da shi a lahira ba anan duniya wasu mutane da su zauna suna zikiri in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda maulan mu Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini ya tabbatar a cikin littafinsa wanda ya yi wato al-mughir ya kawo wannan hadisi ya yi takhlidin hadisin da gwargwadon bayani a kansa sannan al-imam al-haythami a cikin majmu'uz zawaid ya zo da wannan hadisin yace isnadin sa mai kyau ne abu ya ala fitar da shi duk da wasu sun yi suka akan darraj wasu hadisan darraj wanda yana daga cikin marwayatan hadisin to amma shi kanshi darraj din su kansa sun soke shi ne a wasu hadisi ba a wannan ba an ce in aka ji imamu darraj ya rawaita hadisi daga wani daga wani akan kaza wannan hadisin bai ifi ne to wannan ba akan ta bane wannan hadisi ne mai ƙarin gaske wanda ga manyan masana hadisi haisami a cikin majmu'u zuwa ya ce hadisi ne mai kyau al-imamu suyuti a cikin ad-durr mansur ya ce hadisi ne mai kyau to waye ya rauna na hadisin hadisi ne ingantacce daga annabi Muhammad cewa za a zo ana zikiri a kewaye kyalle in ji annabi masu annabi ce za su shiga ad-darajatul ula aljanna mafi daukaka hadisi na gaba wanda zai tabbatar mana cewa yin zikiri a zamanin annabi da sunnar manzon Allah a shiga masallaci a kewaye kaman kalle to wannan hadisin shi ma ga hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda Abu Huraira shi ma ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin shine annahu ma shahida ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sun zo sun samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala yana cewa la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala duk sun shaida annabi ya ce wasu mutane ba za su taba taruwa suna zikiri لا إله إلا الله لا إله إلا الله دومين شيني وسي جرمان ذكر أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله مثلا بدا أصاب وني زي تشوكو أي ذكرنكو كنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذكري بني ذكري ني وني زي أي كنا ين صلاة على النبي دي صلاة النبي ذكري بني ذكري ني وني زي كنا ين دوحة عليه شما ذكري ني to duk abin da kaji muna yin nan zikiri ne abin da zai ba ku mamaki al-Imam an-Nawawi al-Hafiz al'imam nawawi wanda mun faɗi cewa al'imam nawawi barin shi duniya kawai zuwa yau aƙalla ya kai kusan shekara ɗari takwas domin ya rasu hijira na shekara ɗari shida da saba'in ne da shida ɗari shida da saba'in da shida yau hijira kuma na shekara dubu ɗaya da arba'in da wani abu to idan ka cire da ɗari hudu da arba'in da wani abu to in ka cire zai baka kusan shekara ɗari takwas barin al'imam nawawi duniya amma imamun nawawi a wannan littafi sai da ya buɗe babi guda shin zikiri yanda wasu suke rudan mutane suke kawai sai dai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi kadai ne zikiri ba wannan bane zikiri zikirai sun zo daga bakin annabi Muhammad daban-daban akwai zikirin da an ba wa mutum dama kamar salatin annabi kana da ikon ka faɗi duk abin da ya zo maka na shigar salati in ka riga ma yau kai da kanka za ka kiro salatin ka kuma karɓaffiya ce kamar yadda sahabbai sun yi duk malaman duniya kuma haka suka yi sannan istighfari zaka yi tuba wa Allah da kowane siga la ilaha illallah ita ce kawai take da lafazin ta guda ɗaya din nan ba a canza ta amma ana iya raba kirari a jikin la ilaha illallah muhammadur rasulullah saka to zikiri idan an faɗa duk abin da aka ce wai ana yi zikiri ne saka alqur'ani ɗaya ne daga cikin zikirai kuma idan mun zauna muna karanta fatiha salatul fatihi muna istighfari muna la ilaha illallah to duk wanda ke so cika sunna ya kwaikwayi wannan manzo Allah ya ce la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala wasu mutane ba za su taba shiga masallaci ba su zauna suna zikirin Allah illa haffatuhumul mala'ikatu sai mala'iku sun kewaye su wa ghashiyatuhum rahmatu rahama zai sauka musu wa nazalat alaihim sakina sannan nutsuwa zai sauka musu wa zakarahum Allah ta'ala fi man indahu Allah zai rubuta ku cikin wa'inda kuke tare da su ashe daga cikin alamun nutsuwa shine wanda zikiri duk wanda kaga zikirin sa yayi kadan to nutsuwarsa zai yi kadan zai zamto bayi da sakina a zuciyarsa ko da Allah ba shi duniya duniyan za ta wahalar da shi kamar yadda Hausa suke ce wai a iska na wahalar da mai kayan kara Allah ya taimake mu wannan shine babi na farko da yi mana fasali na zikiri amma game da hukuncin wato shin ya halatta a yi zikiri a kawanya to ya halatta shin ya halatta tashin fida kyalle a wajen wazifa ko wajen zikiri ya halatta shin ya halatta a kewaye kamar yadda muke kewayar zaman wazifa duka wannan ba ma ya halatta ba sunna ne daga sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka kawo hadisan sahabbai manya guda uku wanda Abu Sa'id al-Khudri Abi Hurairah Abdullah ibn Mas'ud sannan kuma ga sayyidina Anas ibn Malik ga ruwayan Abdullahi ibn Umar hadisai guda kusan shi da muka kawo wanda dukkaninsu sun tabbatar da maganar cewa ya halatta haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karshe ma da umarnin Annabi Muhammad to babi na gaba zamu shiga shine faslun az-zikru yakunu bil qalbi yakunu bil lisan fasali ne zai mana magana shin yanda wasu suke cewa zikiri yaya ake zikiri zikirin nan ana yin sa da zuciya ne ko ana yi da harshe ne domin akwai wanda zaka ga sun zo sun ce ai Allah ya ce wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wa bataji baina zalika sabila ai ubangiji yake cewa wai haramun ne ka daga murya kana la ilaha illallah sai dai kana a zuciya to shin zikiri da zuciya ake ko da harshe ne al-imam an-nawawi ya tabbatar mana cewa wannan babi az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan zikiri ana hada biyu ne zaka yi da zuciya kuma zaka yi da mene harshenka ba kawai zaka ce da zuciya zan yi ba yanda wasu ke ce a daina zikirin Allah a baki ko kuma mutum ya ce da harshe zalla zan yi abin da kake faɗi a harshen ka zama yana iya itikadi da zuciyanka Allah ka ba mu dacewa wal afdal minhu ma kana bil qalbi wal lisan mafi girman zikiri shine wanda aka faɗe shi a harshe kuma ana rera shi a zuciya zaka iya zikiri da harshe zalla shi ma zikiri ne zaka a zuciya zikiri ne amma in ka hada biyu wannan shine mafi girman zikiri fa in iktasara ala ahaduhuma fal qalbi afdal amma idan aka tambaye ka da me yin zikiri da harshe da mai yin zikiri da zuciya wanne ne ya fi ya ce to wanda ke da zuciya shi ne domin shi zikiri da harshe zai iya yi wa Allah bai karɓa ba amma wanda yake zikiri da zuciya to albarkan annabi da alamun zuciya ita ce santar ubangiji a cikin dan adam to wannan shine abin da ake magana su malayan baki an ya turka zikra bil lisani mal qalbi khawfan min an yuzanna bihi riya sannan bai halatta mutum domin wasu suna ma izgili in kana tafiya kana zikiri za su ce maka ai kai riya kake yi ba sai ka ce to ni ba zan na zikiri da harshe na ba sai ina yi a boye don kar wani su ce min ni mai riya ne sai ya zamto wasu suna gani na kamar ina yi zan daina ko zan ci gaba To amsan da ke ciki shine duk wani aiki da za ka yi don Allah to ba ka duba wani mai zargi ko a ce maka kana yi riya ko a ce ka birge kai tun da ba don wannan kai ba ka yi. Shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a al'imam ina tunanin Fudail ibn Iyad yana cewa wato al'amalu li'adilin nasu riya'un tarkul amali li'adilin nasu riya'un wal amalu li'adilin nasu shirkun والعافية أي والإخلاص أن يعافيك الله بينهما ومنهما yin aikinka da za ka ƙi aikin lada sai ka ƙi don kar mutane su ce maka kai ne riya ne to wannan shi ne riya in zo zan yi zikiri sai ina so in ɗaga murya sai in ji tsoron wasu za su ce min wannan zakir riya ke to wannan in na ƙi na yi riya kenan riya ba shi ne ka zo ka yi sallah don wani yabe ka ba ko ka yi kyauta don wani yabe ka ba ko kai ibada don wani ya ka wannan sunan shi shirka menene ikhlasi ikhlasi shine ka zama baka zargin baka da damuwa mai zargi zai zarge ka cewa kana yi dan Allah ne ko kana yi dan aibe ka ne to idan kaga baka wannan tunanin to wannan shine ikhlasi za ka yi a lokacin da kai ne yi za ka bari a lokacin da kai ne bari saka lallai mu yi kokari duk aikin ibadan da muka shirya yin sa mu yi shi kawai inda mu mun yi dan Allah ne ba mun yi dan wani bane zargin mai zargi kar ya dame mu yaban mai yabo kar ya daga mana hankali mu mun yi shi ne dan Allah shi yasa ko da yaushe ake son mutum ya zamto cikin walayil lumuna fillahi da matalaimin baka tunanin wani zai zarge ko zai aibata ka to anan yake cewa bal yadhkuru bihi ma jami'a wa yaksu bihi wajha Allah mai zikiri zai nufi Allah ne a zikirinsa walau fataha al-insanu alayhi babal baba mulahazati an-nas da dan adam zai bude wa kansa tunanin me mutane za su yi comment akai idan kana so ka yi karatu ne kana jiran ka ga mai comment din mutane da su shin za su na yaban ka ne ko za su na zagin ka wanda daga cikin halakar da malamai suka faɗa a wannan zamani shine malamai sun daina yin kira da yawan su dan Allah da yawa malamai sun mai da kiran su ta hanyar menene wanda suke sauraron mu za su ce yanzu idan ina so in gabatar da sakon manzon Allah sai ya zamto ba damuwa na yaya sakon annabi yake ba damuwa na idan na faɗa menene mai ji na je ji in burge shi wanda in ka ga gaskiya kararar kana so ka faɗa sai ka ji tsoron followers ɗin kaskasuwa sai maka wanda wannan kuma shine hakikanin halaka hakikanin faɗawa cikin garari kada ka yadda ka zamto kana isar da sako ne dan mabiyanka ya zamto ka faranta musu rai ka isar da sako dan faɗin gaskiya wallazi da'a bi sirki wa saddaka bihi ulaika humul muttaqun ubangiji ya umarne mu ne mu faɗi gaskiya kada kai kokarin wai kai kama zuciyar mutane damuwanka a faɗa abin da Allah ya ce a faɗa duk yanda kai da da'awarka ba kai saka kira mutane duk duniya amsa maka ba baka kai Annabi Muhammadu ba amma wasu sun yi imani wasu sun kafirce masa saka babban kuskure ne ga malami ya zamto yana yin da'awa domin mabiyansa da masoyansa ya zamto shi suke jin abin da yake faruwa wannan yasa in ku kula da wasu jama'a din da ku ga wani ma idan ya zo zai zo da sabo idan gobe wannan malamin ya zo yi wani ma zai zo sabo saboda me yasa kuma duk suna da awaza ga fikira guda ɗaya ba dan kuma ne saboda kowa a cikin su yana son ya burge mabiya ne to idan har je na zo na ce musu me zikiri kafiri ne yau ne wani ma ya zo ya ce musu me zikiri kafiri ne ba za su je zo da sabon abu balle su bi shi sai ya duba ya ce to duk wanda bai dangala wanda ba dan wuta ne wannan kuma idan ya zo sai ta duk wanda kuka ga karatun sallah bai ce kaza ba dan wuta ne to haka kowa zai tusa da sabon abu domin ya bige mutane dama wannan ka'ida ne na malaman filosofa suna ce Khalid Turab idan kana neman suna a yau ka saba da malamai in a siyasa ne ka saba da yan siyasa yanzu za a san ka za ka yi suna in suna kake nema yanzu idan mutum na neman suna sai ya fito ya ce yin alwala da coca-cola ya halatta yin layya da naman doki wanka da sabulu makamantan irin wayannan fikirori na ce dan sai kana zuwa da su kana kawo wa mutane kana ce musu ga abin da ya kamata ku yi domin ka saba da malamai ka bambanta maulidi iskanci ne masu yin maulidi yan iska ne mai kaza kalmomi da zaka na faɗi kunduma kunduma dan ka ja ijadin mutane ana kallon kana wannan to me yake so yake bari mu saurara to kaga neman suna kenan to amma illar sunan suna ce ta shedan ba ta da amfani yanzu akwai yanda ba a san Allah ba ma amma san shedan har wanda ba sai da addini ba sun yadda da shedan sai da baki ya kama domin idan ka ce Allah wani zai ce maka yana nufin Allah itace wani zai ce maka yana nufin yanayi wani zai ce maka yana nufin Allah kaza amma shedan duk inda kace shedan shedan ɗaya ne kowa shedan yake nufi bai gansa ba bai san sa ba bai yadda ba ohore shi dai shedan shedan ne sunansa ya je wajen da ma wani wajen ma in ka ce Allah za a yi jayayya kan Ubangiji amma in ka ce shaɗan ba wanda zai ma jayayya eh shaɗan shaɗan kawai. To amma abin da zai baka mamaki wannan sunan ya amfani shaɗan? Ashe neman suna ta hanyar fito da fitintunu da kirkiro fatowoyin da wai zaka shahara da su wannan ba burgewa bane ba. Yau shaɗan ya yi wannan sunan sunansa a banza sunansa tsinanni kuma za ka zo ka tafi dubunka za su zo za su wuce. kuma sannan ba za ka yi nasara ba za ka yi ta faɗi manyan wanda suka fi ka dakaru suna nan za su dinga danna maka suna baka ruwa ashe 'yan uwa kar mutum ya yadda ya kuskure ya ce wai zai ɗauki hanyar Khalid Uraf ka'ida ne na malamai na cewa ka saba da malamai ya asanta na biyu kuma shi ya farrik ta sut idan kana so ka yi shugabanci da ka zo sai ka fasa kan al'umma wayannan jagororin da kuke bin su Allah bai da su ba ku zo ba sai ka ce ka zo ba kana gaya wa mutane wannan da su to to to waye Allah ya da su bari mu bi ka nuna mana su ka zama shugaba duk wanda ya rubuta na Allah din ya biyo ka ya zama mene ya zama karkashin ka wayannan in kun kula da kyau Khalid Uraf Farik Tasud duk wanda kage ya zo yana so ya raba kan mutane yana neman shugabanci duk wanda kage yana sabawa da fatawar malamai da gangan ba wai dan an yi kuskure ba to wannan kuma yana neman suna ne Allah ya taimake mu saka to yin abubuwan da yake cutar da mu shine yin abu dan jama'a to wal ihtiraz min tadarruki dhununihim ko ko mutun yace ina kiyaye bakar na faɗi kaza za a gani cewa ni kaza ne za a zarge ni za a min kaza suka ce ya ka faɗo domin alamun cewa wannan lan sadda alaihi aktsaru abwabil khair da ayyukan kofofin alkhairi da su toshe mata in kace sai dan mutane to ayyukan da kake na alkhairi duk da ka rasa su sannan wa dayya ala nafsi shay'an azima mimma tajini wa laysa hadha dariqatul arifin yace wannan ba dariqan arifai bane sufaye mutumin da ya dauki wannan dabi'ar ya halaka ya halakar da kansa Allah ya taimake mu daga ciki hadisai da suke tabbatar da cewa yace warwaina fi sahih al-bukhari wa muslim ayan nan da wasu suke wata fassaran gatare suke juya ta na faɗin Allah madaukakin sarki wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha kada ka bayyana yin sallanka kuma kada ka boye as-salatu anan addu'a kada ka bayyana kada ka boye wala tajhar bi salatika kar ka bayyana shi kolo kolo wala tukhafid biha kar kai kasa kasa sai suka ce wannan haramun ne yin zikiri da karfi al-imam an-nawawi kawo ruwayan sai tuna Aisha ta ji fassaran daga bakin matar manzon Allah da ta karanto wannan ta ce fi du'a'i wannan a maganan addu'a ne a babin addu'a ne ake son kada kana daga murya Allahumma kaza wa kaza Allah wannan kuskure malaman da suke magana su kansu wahabiyawa sun ce yin addu'a da rera shi da niyan kamar alƙur'ani yadda wasu ke, Allahumma kaza, ka damfari don siyasa, ya zaci ƙur'ani ne. To yanzu ka zo ka samu cinubu, shi ba makarancin alƙur'ani ba ne, misali, ɗan siyasa ne. Ka rera ka shiga studio ka rera ka kama sunan shi. Kana tunanin in ba malamai bane suka ce masa haka ran kallawa ba ƙur'ani bane, ai yanzu an kama sunan shi a ƙur'ani. Allahumma tinimbu, Allahumma atiku, Allahumma kwankwasu. Kana rerawa kamar Al-Qur'ani. Halaka ma wanda yake karanta Al-Qur'anin zakin muryar da zaka yi, sai da manzo Allah ya faɗa mana wa'inda ayahtur ahadukum salatuhuma salatin wa qira'atuhuma qira'atin. To irin wa'innan abubuwan yana daga cikin abubuwan da suke multabisat na addini, talbisat na shaytan. sai sa malamai suka ce wannan abun haramun ne yin sa ba daidai bane wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wannan aya so kane akan yin addu'a ni sai tuna Aisha babi na gaba faslun ilam anna fadilatu dhikri ghayr munhasira ka sani cewa falalan dhikri ba ta takaita ba fi tasbihi a iya tasbihi abinda na gaya mu wa tahlili ko iya tahlili wa tahmidi ko tahmidi wa takbir ko takbiri wala a'a bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fa huwa zakirun lillahi ta'ala duk wani wanda yake bauta ma Allah da biyayya na da'a sunan shi zakiru mai yawan sallah sunan shi mene zakiru mai yawan salatin annabi sunan shi mene zakiru mai yawan istighfari sunan shi mene zakiru mai yawan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zakiru sabanin wanda zai ce iya zakiru shine mai yin tasbihi tahmidi tahlili ai mu zikiri kai tasbihi tahmidi ta a wannan ba haka ba zikiri duk wani kayan aikin alkhairi sunan shi zikiri kama kala ko sayyid ibn jubair radiyallahu anhu wa ghayruhu min al-ulama imam an-nawawi yace ba ni na faɗi wannan maganan ba sayyid ibn jubair da wasu malamai sun tafi akan wannan dukkanin su cewa duk wani aiki na alkhairi idan mutum yana yi sunan shi ne zakiru ba sai tasbihi da tahmidi da tahlil da takbiri ba وقال عطاء عطاء رحمه الله يتي مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام wajen da ake zama na karantar da fikihu shi ma wajen sunan shi majalisar zikiri inda muke karatu na fikihu karatu na mene duka wannan sunan shi majalisar zikiri Allah ba mu iko mu ci gaba da yi wannan da wajen da a zauna yanzu nan da muka zauna sunan shi majalisar zikiri majalisar zikiri wajen zauna a karanta halal a karanta haram sunan shi mene wajen zikiri kaifa tashtari wa kaifa tabi wajen da za a karantar da kai kasuwanci irin na musulunci da wajen da za a karantar da kai yadda za ka yi saya na musulunci ka sayar irin na musulunci sunan shi majalisul zikir duk sunan shi majalisul zikir duk sunan wa'annan wajajen zikiri ne da wajen zama bayanin hukunce hukunce shika a aure innal muslimina wal muslimati والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والذاكرين الله كثيرا والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما يبودي لونا آية على القرآن سورة الأحزاب ألا يا فلا لا مراتب المسلمين daga musulmi mace sai musulmi mata musulmi maza musulmi mata masu gaskiya maza masu gaskiya mata masu azumi maza masu azumi mata mutasaddiqai da mutasaddiqa qalitai da qalita yidin ka kawo wal hafiz al qur'an duk wannan maraki da musulunci sai Allah ce wa zakirina Allah kaseeran wa zakirati mukami na karshe sune masu zikirin Allah da yawa maza da masu zikirin Allah da yawa kasa wannan aya ya ishe falalan zikiri to bayan nan sai kawo ruwayan al-Imam Muslim عن ابي هريره الله يكرمه سيدنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يجي سبق المفردون للي ما يتعلم سوى لا اله الا الله الله الله الله وينن سن رغايا اني من سامن فضل الله قالوا ومن المفردون يا رسول الله النبي سوى المفردون ونرواية المفردون سوى وإنن يا رسول الله النبي يجي الذاكرون الله كثيرا والذاكرات masu yawan zikirin Allah ko da yaushe da yawa Allah ka samu cikin su Allah ka taimake mu insha Allah za mu tashi a wannan wannan bayani na cewa falalan zikiri da kuma abubuwan da ke ciki amma yan uwa muna kira yi kokari mu tsaya da sosai sosai wannan karatu na da muhimmancin gaske kamar da kuke ba da haɗin kai wajen halartar wannan karatu to muhimmancinsa gaskiya yana da yawa domin duk littattafan da aka rubuta akan zikiri da yawan su iyalai ne na al'afka akwai yansu al'amalin yomi wallaila ba ina magana wayan nan kayan littattafan da aka zo ake kasuwanci da su ba da ya sunan shi wanda ake sarar islamiyyar nan ba irin su shi sunan muslim ba na wayan littattafan wanda ake kasuwanci da su amma littattafan da ake karantar da addini wanda malaman an shaida malamai ne na Allah ba su don son zuciya ba kuma ba su yi shi don neman girma ko don neman suna ba tun da yi bai taɓa yin lancin da littafin ba tun da yi kasa kwanta sun yi lancin lancin to alimamin nauyi tun da yi wannan littafin al'auka bai taɓa yin lancin ba kuma neman falalansa ya nema a wajen Allah bai nema a wajen wani ba sannan kuma bai shigar da wata aƙida ko ta ƙungiyar ce ba a musulunci saboda shi to ƴan uwa mu yi kokari mu tsaya akan irin wannan kuma zai taimake mu a rayuwa sosai sosai taimakon da zai mana shine lallai za mu ga abin da zai mun yi shekaru mu san shi za mu same shi a nan kuma karatu ne wanda yake misalan gaske abubuwan da imamun nau ya kawo ingantattu ne tattattu wanda aka kawo daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kuma mujarrabat ne an jarraba su sun tabbata wannan shimfiɗa muke yi insha Allah sati na gaba kusan da in da mu ce mun gama shimfiɗa an shigo maganar falalar zikiri kuma za a fara ardin zikiran da lokutan da ya kamata a yi su da wanda ya cancanta kamar mu musamman mu wanda suke sufaye maulid mushi ibrahim radiyallahu anhu bai taɓa ba da wannan littafin ba an ce a kansa wannan littafin na daga cikin abin da yake rike da shi saboda kullum sai ya karanta yana daukan zikiran annabi sallama kuma yana yi ne ishara ga mu mabiya mu yi kokari mu yi riko da sunnan manzon Allah domin abin da ake so a dora mu shine riko da sunnan annabi Muhammad kar mu je mu tafi hayaniya da shakoliya Allah ya taimake mu na ga nan da mu da masu tambaya kuma to in ba shi da tambayan ba mu bari sai karatu mu na gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Allah ka yi mana farafaram Allah ka tausaya mana Allah ka shirye mu ya zuciyar mu ka kyautata makwancin mu ka gafarta iyayen mu da shegunan mu da malaman mu da malaman malaman mu albarka ne mu da albarka Qur'ani iyayen mu Allah ka saka musu alkhairi malaman Allah ka saka musu alkhairi shegunan Allah ka saka musu alkhairi abin da shi ta rubuto mana neman biyan bukata Allah ka san su Allah ka biya maka bukatunsa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة الحمد لله